الحدث وأنواعها
da bismillah rahman rahim al-ziyadatu wa anwa'uha ƙari da kuma nau'o'in ƙari ƙari a kalma ta larabci takan zo ya zamo an yi ƙari a cikinta to da kuma irin nau'o'in ƙarin da aka yi ƙarin nan iri daban-daban ne al-ziyadatu abinda ake kira ƙari ayyura fa'ila wa rukun kalimatul asliya ma laysa minha shi ne a dangana zuwa harfan kalma ta asali abinda baya cikinta mimma ya tsudu ta hakikan auta kalilan ligayar illatin tasirifiya daga abinda za a ga ya fadi a wani tasirifin in wani tasirifin a ga ya fadi yanzu misali raraba in an ce raribu to da an ce yaribu sai a ga ba wannan alifin na raribu ashe alifin nan kari ne wanda wannan an tabbatar koko da kaddarawa ligairi illatin tasirifiya ba don wani illa ta tasirifi ba ga wani misali wawun wa'ada wawun wa'ada asaliyatu ta asali ce wawun wa'ada ta asali ce wa in sakadatul murari wal amr ko da yake za a ga ta faɗi in an kawo murari'in saboda me murari'in ya ido ake cewa ko an kawo amrin wanda amrin ya ake cewa if if ya lafa domin shafewa wannan na wa'ada a murari'in ko amrin kana li illatin sarfiya ya zo ne da wata illa ta tasiri wa nuni karanful kamar nunin karanful kuwa wanda ya yi ma'anar karanful ka numfari ya sani muke faɗa da hausa ka numfari kamar asali kalma ce ta larabci aka aro za'ida ce wa illa zuma filistimali ko da yake za a ga talizumta a wajen amfani da ita fa yuqaddaru suquta za a kaddara faduwarta cewa wato babu ita saboda nuni ba ta zuwa a tsakiya a nan iri a ce ta uku shi yasa yanzu an tashi a auna karan hudu ya za a ce fa'an lulu saboda nunin za a bayyana ta a matsayin nuni tun da za a dace yana daga alamomin harafi cewa za a ne idan aka gan an tashi kawo awon sai dai a kawo irinsa wannan ya nuna ashe za'ide ne yanzu misali kamar ihiran jama in za a auna ake cewa if an lala kaga wani an nuna mana cewa da alifin na farko da nunin nan duk za'ide ne tunda ba a kawo fa ko aini a maimakon su ba ko an yi takaririn lali wa ziyaratu nau'ari daɗi iri biyu ne ziyaratu bi takaririn harfin min usulul kalma akwai daɗin da yake zuwa ta fuskar maimaita harafi daga asalin kalma wa kullu rufin da'i takbalu takarira illa alif daga harufa na babbaku da 28 din nan suna karba a maimaita su in ba alifi ba wa hadhihi ziyaratu ala anwa'i wannan karin iri iri ne awwalan iri na farko takarirul aini shine a maimaita aini imamin gari fasilin bainal harfaini al-mukarraraini ko dai ya zamo an maimaita ba tare da wani abu ya shiga tsakanin harkar da aka maimaita ba waya kawo zalika fil fi'il maimaita aini yakan zo a aini ina misali na hau hazzaba kamar hazzaba ko karrama hazzaba asali daga hazzaba ne wanda awon fa'ala ne amma sai aka maimaita ainin ya koma hazzaba ya zama fa'ala kenan ko karama karrama asalin karrama karuma amma sai aka maimaita ainihin ya koma karrama ko farraha ko allama da sauran irin wannan ne wafil ismi yakan zo a suna na hau sullam kamar sullam sullam ko alu ne awon sullam ko alu ne wa kinnabu ko awon kinnabu fi alu wanda me kinnabu alkatanu fitani wa imama alfasli bi za'id bainal harfain ko ne a ƙara a rabe a rabe da wani ƙari tsakanin harufan guda biyu da aka maimaita wai kau da alif fil shi ma irin wanda yakan zo a fili ina misali na hawi gida wudana kamar igida wudana me awa igida wudana if au ala if au ala dan dan shine ainin kuma aka maimaita shi kuma aka rabe tsakanin za'idin da wanda aka asili da wanda yake za'idi ya zama igida wudana ko in shaushana wa shaushaba ko in shaushaba wahadaudaba ko idaudaba ma'anar igidaudana ya taru da yawa in shaushaba ya yi ciyawa da yawa idaudaba ya tankwafa da yawa wafin isini maimaitawa maimaita aini tare da cewa an samu fasili tsakanin na asalin da wanda ba na asali ba yakan zo a suna na sajanjal kamar sajanjalu fa'allalu fa'allalu ne awansa ne ma na sajanjalu almir'at matsokaci madubi madubi wa akan kalu ko akan kalu shi ma awansa fa'an alu ne sajan jalu awan sa fa'an alu akan kalu awan sa shi ma fa'an alu a'an fa'an alu fa'an alu me ma'ana akan kalu wato rere wanda yake fari tas wanda yake ya tare da yawa shine akan kalu salim na biyu takarirul lami ana maimaita lami wani lokacin za a kare a kalma akan maimaita lami nahu imanin gari fasilin ko dai ba tare da wani abu wanda yake ya rabe ba tsakanin wanda wato tsakanin wanda yake na asalin da wanda aka maimaita bainar harfai ne ba tare da wani abu ya rage tsakanin harfin biyu ba a mukarrara ne wanda aka maimaita waya kawo zalika fil fi'ili irin wannan yana zuwa a fi'ili na hau jalbaba kamar jalbaba me ma'anar jalbaba fa'alala ya nufe shi da jalbabi wa shamlala ko shamlala ya sa doguwar riga fa'alala ne shi ma wa hamarra ko ihmarra if'alla shi yasa duk wannan lamun ne da aka maimaita ba wani harfi da ya shiga tsakanin na asalin da wanda aka maimaita da ajalbaba din wanda yake fa'alala ne da shamlala wanda shi ma dai fa'alala ne da imarra wanda shi awon ifa'alla ne wafil ismi irin wannan yakan zo a suna nahu hijabtu kamar hijabtu me hijabtu mai nauyi hijabtu fi'allu ne awansa fi'allu wa hidabbu ko hidabbu me hidabbu katu mai girma kwarai wai ma ma alfasli ko kuma ya zamo an rabe tsakanin lamun na asali da wanda aka kara wala yakunu zalika illa fil ism wannan baya zuwa sai a suna na hau handa ko kamar handa ko sunan wani tsiri ne salisa na uku takarirul fa'i wal aini ma a maimaita fa da aini gaba daya far a maimaita ta aini ma a maimaita ma mu baya nufin lami tare da cewa lamun ya an nesanta an dauke shi wala yakunu zalika illa fil ism wannan baya zuwa sai ko a suna na marmare su kamar marmare su ya mai awon marmare su fa'a fa'a fa'ilu fa'a fa'ilu lamin ya koma can ƙarshe guda ɗaya ne amma far ta zo guda biyu ita ce mimin ran ma a ainin ma ya zo guda biyu ita ce wannan ran fa'a fa'ilu wa marmaritu ko kuma marmaritu shi ma dai awon fa'a fa'ilu ne fa'a fa'ilu fa'a fa'ilu da marmaritu da marmaritu duk ma'anarsu ɗaya shine babban musiba Allah kare wala salisa lahuma su wa'annan iyakar su kenan guda biyu takarirul ayn wal lami ma bubayanatul fa'il maimaita aynin da lami tare da ita farta zauna inda take ita kadai ina misali kamar aran muramu aramramu fa'allalu awon aramramu fa'allalu me aramramu rinduna mai yawa wa sama hamahu ko sama hamahu me awon sama hamahu fa'allalu fa'allalu far ita kaɗai ita ba a maimaita ta ba amma da ainihin da lamun an maimaita me ma'anar sama hamahu ƙarfan mutum mutum ƙarfan wa kala yakunu zalika illa fil ismi irin wannan baya zuwa sai a suna amma mukarrarul fa'i wahdaha amma wanda aka maimaita farka dai dawo karkafu kamar karkafu karkafu yana cikin sunayen jiha fa'a fa'a falu fa'a falu fa'a falu shine awon karkafu usun dusko sundusu shi kuma fu'u lulu awil ainul mafsula bi aslihim ko ko ainin da yake an raba ta da asali kamar hadaradu ya ake auna hadarado za a ce fa'alu fa'a fa'a fa'u fa'a fa'u fa asiliyin fito wannan asiliyi ne la ziyara tafi ba ƙari a ciki ba ƙari a ciki fa'a fa'u waka zalika mura afin lami haka nan mura afin lami me ma'amana fa'a fa'u hadarado hadarado wato gajere wanda aka mura faɗa rubai aka na mura faɗa bai ko ma kana fa'ahu wala muhul ula min jinsi wa ainuhu wala musaniya min jinsin a shine wanda ya fassara lamun sa na farko suka zama irin su daya ainun da lamun na biyu suka zama su kuma irin na daya na kamar zalzala zalzala shine mura'atin ruba'i ko simsum simsum kurufu kullaha asliya inda nasiriya irin wannan harfan gaba ɗaya asiliyai ne gurin malaman masara rabi'un ziyaratul tarbifi wani tsari ne da za a duba wanda duk ƙarin da ya zo don tarbifi ya kai ke bi kullu tarbifin sai da salatu tarsulin fa asar fa huwa zahir duk wani tarbifi da yake ya zo da harfa uku na asali ko fiye da harfa uku na asali to wannan za'idi ne duk tarbifin da ya zo haka to ya zama za'idi amma nau'ul ahir min ziyada amma ɗaya nau'in na daga daɗin wahu ziyaratu bi gairi takaririn shine ai dade ba tare da maimaitawa ba ko bi gairi takarir ba da maimaitawa ba falahu hurufun asharatu shi wannan yana da harfa goma ɗaya daga harfan goma nan ne ake dadawa ko biyu ko uku ma ta ga ƙara guda uku la ta jazo ha da ba a ketare ta majmu'atun fi qawlihim sa'altumuniha an hada ta a fadin larabawa sa'altumuniha shine ake cewa akwai wasu ɗalibai da su tambayi malaminsu malam muna so mu san menene hurufin ziyada sai ya ce da su sa'altu muniha sai ce sai suka ce na am shaihana shi da suka ce su da suka da ya ce musu sa'altu muniha ya ɗauka sun ɗauka tambayar su yake cewa kun tambaye ni ne sai suka ce na am ya shaihana kwarai mun tambaye ka sai amsa musu cewa kana da tuku ai na ba ku amsa ai sa'altu muniha din su ne haruffan dare su ne haruffan dare yanzu muka zo a fatiha kalmomin fatiha guda nawa ne sun kai arba'in ko hamsin nawa ne haruffan da suke na dare a ciki alhamdu akwai ƙari lillahi akwai ƙari rabbi akwai ƙari alamina wannan ita da ƙari saboda asali alam ne ko mufradin alam ne shi yasa ashe da ya da duni da karawa akai ko da yake na iya ta zo ne dan alamar da irabi arrahmani daga rahima ne shi yasa ashe nunin nan ƙari ne fa alanu za a ce rahimu fa ilu shi ma yadda ya ƙari ce duk waɗannan da nunin alamina da nunin arrahmani da yan rahimu haka na alifin arrahmani duk dai suna cikin harufan sa'altumuniha suna cikin harufan sa'altumuniha maliki ba ƙari yomin dini wannan ba ƙari iyaka wannan ba ma ba ruwanmu da shi suna ne damini lamiri ne ba ba ba ruwan ilimin tasarifi da shi na abu nan kuma an kawo nuni dan ta nuna cewa filin na jama'a ne da yawa wa iyaka nasta'in shi ma nan ista'ana harfi nawa aka ƙara a nasta'in harfa nawa ne na ƙari uku ne da nuni da sunna ta kun nasta nasta da ainihin da yadda nu a ra ta ƙarshe wannan din na asali ne ko ihidina ihidi me aka kara ita kalmar ihidi ga ƙari ga rage an rage mata wani abu an ƙara mata wani me aka rage mata me aka ƙara mata eh ya ta ƙarshe lamun kalmar ko ya kare ta ƙarshe an kuma ƙara ne alifil alifil wasu da ko idan siradal mustaqima mustaqima ba harafi nawa ne a ciki na dade da mun da sun da tako wanda dai suna cikin harufan su alfin muniha siradal lazina an amta an amafa wani harafi ne na ƙari alhamza wanda ita ma dai tana cikin harufan saltuminiya alaihim ghayril maghrubi maghrubi fa aw maf'ulu kalma nawa aka kara an harafi nawa aka kara harafi nawa aka kara banda shi shikenan wai a maghrubi bo kada aka kara eh menene to garabu akwai mimi a ciki magaruba ai kaga ka faɗa da mimi ai kaga akwai mimi wanda ita ma dai tana cikin harufan sa'altumu ne hako alayhi wala ralin ralin wani harfa aka kara a to alifin ba ralla yanzu akwai alifi ralla ba alifi ai kaga alifin ma ai na kare ne rallina me awon rallina hmm? me awon rallina ai fa'ilina za a ce ko shi ya sa kaga ga alifi ga nuni da an kara ya ita nan ma iya cewa alamar lirabi ce an kara ta ne don lirabi amma da ita ma kara ta aka yi don ta zama alamar lirabi to alhamdulillah sai mu kwana akan ina a gararun ziyadati a gararun ziyadati manufofin yin ƙari to walalla nan gaba kamata ya ce an bi ko tun daga alamtara kaifa zuwa nasi a ga wata kalma ce take da harafi na ƙari me ya awon kalmar yanzu ya ta koma yana hauka